الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين jama'a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu cikin ikon Allah yau wannan rana ta talata shi daga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan march 2023 miladi annabi isa alaihi salatu wassalam gashi zamu ci gaba da wannan karatu da aka saba za mu ci gaba daga inda muka sa insha Allah to me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا أزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
na'am Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa yaqulu allazina amanu mu'minai sai suka rika cewa a zamanin ayoyin alkur'ani suna sauka wannan a garin Madina domin lokacin da suna garin Makka wasu abubuwa da ba a samu nutsuwar zama ba ma ballan tana ai wannan tunani to da aka zo garin madina abubuwa sabai sun baro dukiyoyinsu a makka sun baro iyalansu sun baro gonakinsu sun baro abubuwa da yawa haka abubuwa dai da damuwa kuma an zo garin madina an gamu da munafukai domin in ka ji ana ta maganar munafukai a wannan addini to lokacin da aka zo garin madina ne aka haɗu da, da, da mutanen makka da mutanen madina da kuma ma wasu addinai kamar yahudu da nasara da sauran abubuwa da suka cakudu cikin ita wannan tafiya ta wannan addini to sai suke cewa muminai muminai suke cewa laula nuzilat suratun ina ma dai a saukan mana wata sura wadda za ta nuna cewa kawai a fita ayyaki fa iza unzilat suratun lokacin da Allah ya saukar da surori ko ayoyi wanda suke nuna ainihin wato muhkamatun kuma surorin wanda suke tabbatattu ba shafaffu ba ma'ana wanda surori ne muhkama wanda suka sauka a madina wanda ba abin da zai shafe su kawai sai dai a aikata abin da aka ji su ne muhukamatun wa zukira fi halqital aka ambaci yaƙi a cikin wannan surori ko cikin wannan ayoyi ra'aital ladzina fi qulubihim maradun Allah sai ce sai kaga wa'anda a cikin zukatansu akwai cuta akwai ciwo na munafinci me suke cewa yanzuruna ilayka yanzuruna ilayka nazarul magashi alaihi minal maut suna kallon ka irin kallon mai magagin mutuwa kallon tsoro kallon damuwa misali mutum sai zara idanu ci kai subhanallah wannan abu aya ta sauka haka akan yaƙi sai su gwalo idanu ko kuma su kallo na tsoro sai Allah ta'ala ke cewa fa'aula lahum to an saukar da ayar fa'aula lahum abinda yafi dacewa da su to su bi abinda Allah ya ce malamai suka ce fa'aula lahum mubtada ne mubtada ne aya ta gaba da aka karanta ta'atun wa qaulun ma'ruf shine khabar fa'aula lahum me yafi dacewa da su tunda su suke cewa suke so a saukar da aya ko a saukar da sura sai ga Allah yana saukar da ayoyi sai kuma suna cewa wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala laula akhartana ila ajalin qarib gashi nan dai kul mata'ud dunya qalil ayoyi suka dinga sauka na ainihin waqtu faqtul mushrikin haisu wajadtumuhum ayoyi na yaki suka dinga ainihin sauka ga ma suratul kitali muna karantawa to kuma shikenan sai suka zo sai suka suka rikici amma ku dubi wani karatun muminai ne suke faɗi kenan masu maganar sun kasu biyu domin Allah da kansa da nassinsa ya ce wa yaquluna allazina amanu muminai suka ce to da ayoyin yakin suka sauka muminai me suka ce me zai hana ina ma dai a saukar da wata aya ko wata sura wacce za ta nuna mana mu fita mai yaki kawai saboda wannan azaba ta isa cin mutuncin ya isa cin zarafin ya isa mumine ne suka faɗa to da aka saukar da wa yaƙi ayoyin a sura ta yaƙi ko ayoyi na yaƙi ɗin sai Allah ya tantance wanda suka faɗi kalmar ba muminai ba ne wa ya ƙulu lazina fi kulubihim maradun an gane karatu sai wa'anda cikin zukatansu akwai cuta munafukai kenan ashe ba mu'minan bane suka dawo kuma suka ce a Allah me yasa ka rubuta mana yaki kutuba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum to wannan kurhun din sai malamai suka ce a wannan karahiya ce ta dabi'a duk dan adam bai san wuya duk dan adam bai san mutuwa ko wani guri da Allah ke cewa ja'a sakratul maut bil haqq zalika ma kuntum minhu tahi eh magagin mutuwa zo muku da gaskiya abinda kuke ba kwa so Allah da kansa yake gaya wa mutane ba kwa so ba wanda yake son ainihin wato wahala wannan dabi'a ce to amma anan sai aka tantance muminai aka tantance ainihin wato munafikai aya sai ta to amma muminai suka nemi wannan amma da ayoyin yaki suka sauka tabbatattu aka wajabtawa muminai aka wajabtawa musulmi yaki shikenan kuma sai Allah ya tantance aya da tsakuwa sai tantance aya da tsakuwa sai ce ra'aital ladzina fi qulubihim maradun za ga wanda ainihin wato a cikin zukatansu akwai cuta yanzuruna alayka yanzuruna ilayka suna kallonka nazar al-maghshi alay min al-maut wanda ainihin wato kamar wanda aka ya gama ya gama gagi mutuwa ya zo masa ba anna lahum fa'aula lahum kai abinda yafi dacewa su yi abinda Allah ya ce su wannan munafikai da sai su cire janye munafincin su shiga cikin mu'minin su yaki sai shiga cikin mu'minin su yaki fa'aula lahum sai Allah ce da'atun abinda yafi dacewa gare su da'atun wa qaulun ma'ruf ai biyayya za su yi da Allah wa ƙaunin ma'aruf da magana mai kyau ba magana ƙarya ba ba magana ha'inci ba wa ƙaunin ma'aruf fai za a zama al'amur idan Allah ya wajabta yaƙi aka fara yaƙi falau sadaqullaha da sun gaskata Allah wajen imani lakana khairan lahum da yafi alheri gare su azam al'amur an fara yaƙi Allah ya saukar da ayoyi na yaƙi ku je ai yaƙi ai jihadi kawai to kaga anan in baka bi hankali ba sai ka haɗa tsakuwa da gari a wannan aya to shi ƙur'ani fasaha shi ta isa ashe muminai jarumai ne jarumai ne wannan magana da suka faɗa ina ma dai a saukar da aya ko sura ko hukunci suke magana kawai aje ayyaki ai ka san ba karamin jarumi zai faɗi wannan ba da Allah ya saukar da yakin ai mu'minan duka an je an yi ko an je an yi yakin badar aka koma aka yi uhudu aka yi gazwatul khandaq aka yi ahzab aka yi ta yakin kina kuma ya kuna da wanda manzon Allah ya je da kansa da wanda ya tura aka tai sahabbai ba su taba sanyin gwiwa wajen zuwa yaki ba ai tarihi ya tabbatar da wannan amma me ya faru idan za a tafi yakin akan samu munafukai suna sa ta lalabiya ma'ana su rika maganganu na kashe gwiwa ce kai malam mutum ya tafi cikin rana la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun la tanfiru fil har cikin wannan garjin ranar za ku fita yaki ana wannan ranar su dinga faɗin maganganu a cikin muminai dan su karye musu gwiwa su sace musu wato zuciyarsu ta yi ƙasa su ki fita yakin amma duk da haka ba su yin nasara muminai sun je a je a yaki din ba dan darajar wannan yaƙe-yaƙe da aka yi ba da ba mu samu wannan hasken yanzu ba shine hasken musulunci domin da a lokacin a garin makka kafiran nan za su samu gindin zama ne su mamaye aljaziratul arab ai ta kawai danne muminai baka isa ka faɗa ba da ka faɗa sai a zo a gida har gida a halaka ka to amma da Allah suka jajirce bisa umarnin Allah suka yakin to kaga ai ga ga samara din ma'ana ga ga ribar da muke ta samu ga tana ta musulunci ga hasken addini ya mamaye mu zukatan mu fes muna jin daɗin mu musulmi ne muna yin salloli muna yin abin da Allah ya ce mu yi muna kuma tsammani mai kyau ga Allah cewa in mun tafi mun bar duniya za mu samu rahamarsa saboda Allah ta'ala ya aiko mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kuma shine dastur namu muna bi haka muka yi ta tafiya muna yi daidai gurgudu kuma ya kasance bayan Allah nan yakin nan da suka yi shine ya buɗa har duniya ta san musulunci ma gaba ɗaya to shi yasa nan ku lura kuma yanda musulunci yake fama yayi ta fama da munafikai din ayoyin mu na gaba ma za ku ta jin munafikai din wato al'amarin munafinci yan uwa ba da ba da kyau wai dan a nuna maka dukkan tafiya sai an samu bara gurbi shi yasa ina mamaki sai kaji an ce ah yau ai cikin tafiyar su akwai kaza ai cikin tafiyar su akwai kaza yanzu mu a cikin tafiyar mu ta tsarika ta ce ai akwai yan hakika akwai munafukai yan ai yan hakika sun fi karfin munafukai ai yan hakika ba ba musulmi bane ba wani abin nan ba musulmi bane ta sace akwai ai akwai kaza kaza to amma maki maki sai da abin da ya kamata masoyi kai ko maki kai sai ce to ai tafiyar ga alkur'ani cike yake da magana da tafiya da munafukai a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sai a zo a ga munafikai a sahun gaba har ma su rika tare manyan sahabbai wasu lokutan har su Abubakar da Umar ma sai a tare musu guri idan annabi ya fito daga daga fa daga gidansa cikin iyalinsa su za su tarbe suna mai dan ma'abba ya rasulullah ya rasulullah dan abdul abdullahi dan hashim kaga in banu hashim kaga quraishawa na asali kaga mai imani kaga kaza kirari kuma siffarsu Allah da kansa yake gaya mana siffar munafikai a siffa sai ma su fika wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum kuma ga iya magana wa in yaqulu tasma'a liqawlihim kannahum kushubun musannada saboda nutsuwa an nutsai zaka ji magana a lailayo magana a tsara ta ga sifa to shi yasa musulunci baya lura da sifa musulunci baya lura da magana musulunci yafi kula da aikinka kawai mai aikinka yake nunawa to su raka yan uwa duk tafiya dukkanta dukkan tafiya sai an samu bara gurbi shine wannan ayoyin suke nuna mana ha'ilau wannan bara gurbi baya nuna tafiyar ta baci yawwa to me Allah ya ci gaba
فهل أفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرهامكم أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Allah sai ce fahal asaitum shin ya kuke tunani in tawallaitum ko in tuwullitum kamar da za mu gani nan gaba in tawallaitum ko in tuwullitum an tufsidu fil ardi yaya a ce in aka baku kuka juya baya fassara farko kenan in kuka juya baya ga barin yaki kuka juya baya daga qur'ani kuka juya baya daga umarnin manzon Allah ya kuke tunani an tufsidu fil ardi abinda zai faru in kuka saba wa qur'ani kuka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan za ku yi banna ne fa aban kasa an tufsidu fil ardi wa tuqaddihu arhamakum ku yanke zumunci ula'ika ladina la'anahumullah wanda suka dauki wannan hanyar suka samu dama suka yanke zumunci suka yi banna ban kasa to shikenan Allah ya tsine musu albarka ya nisantar da su daga rahamarsa fa asammahum ya kuruntar da su wa ma absarahum sannan ya makantar da idanunsu wannan aya tana da ma'anoni da yawa kwarai da gaske malam nan yace tawallaitum huna laha ma'anayani ni na faɗi wannan wato tawallaitum dinan da Allah ya ce tana da ma'anoni guda biyu awwaluha al-i'rabu anil haqq na farko tana nufin bujirewa gaskiya fal asaitin in tawallaitum anil haqqina in kuka bujirewa gaskiya kuka juya baya gabarin alqur'ani da manzon Allah shine ma'anar farko saniha ta'mirul umma tuwallitum kenan jagoranta al'umma ma'anaha ta'ammartum kuka zama shugabanni wata wallaitum amral umma wata wullitum kai nike so in ce wata wullitum amral umma aka jagorantar da ku shugabancin al'umma in kuka yi haka kuka zama shugabanni a ma'ana ta biyu kenan kuka kauce hanya kuma tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum za ku yi banna baban kasa in dai aka baka jagoranci baka yi adalci ba to fa za ka yi banna ban kasa a ma'ana ta biyu kenan za kuma ka yake zumunci to nan malam sai ce imam al-baghawi rahimahullah sai bayani ce wa qala al-musayyib bin sharik wal farra musayyib bin sharik da farra'u suka ce yaqulu fa hal asaitum Allah yana cewa shin ya kuke tunani in wallaitum amran in wallitum amran nasi in aka jagorantar da ku al'amarin mutane ma'ana aka miƙa muku ragamar wato shugabancin jama'a ya kuke tunani an tufsidu fil arabi za ku fai ku banna ne a ban ƙasa bizulmi ku yi zalunci sai ta sai ce nazalat fi bani umayya in ji imamul bagawi ya ce a wannan tafsirin in ji farra'u in ji musayyib bin sharik ta sauka ne akan bani umayya wa bani hashim da bani hashim ya dullu alaihi qira'atu ali bin abi talib wannan tuwlitun din yana nuwa yanda imamu ali yake karantawa sai dana ali baya karanta fa al-asati in tawallaitum ba haka yake karantawa ba fa al-asati in tuwlitum haka sai dana ali ke karantawa in tuwlitum kowanne ya bada ma'ana tuwlitum بضم التاء وضم الواه وكسر اللام توليت yace to wannan yana nuna inji Imam al-Baghawi yace wannan karatun Imam Ali tawallaitum bi dhammi ta ga ma ya fada wal waw wa kasr al-lam yaqulu in walla in wulitukum wulatun ja'iza idan aka ba ku shugabanci wanda ya halatta ku jagoranci mutane karashtum ma'ahum fil fitna za ku fita tare da mutanen ku yada fitina wa awantumuhum ku taimaki wanda kuke yada fitina tare da su ma'ana a ba ku jagoranci ba ku cancanta ba amma ya halatta ku yi domin yadda bagawi yake cewa ta sauka ne akan bani umayya bani umayya sun fara ne daga ma'awiya dan abi sufyan zuwa abin da ya kai ƙarshen khilafa ta banu umayya sai kuma banu hashim su kuma sun fara daga abul abbas safa abul abbas as-safa shine farkon halifa a zamanin banu abbas banu umayya sun yi mulki dama manzon Allah ya faɗa hadisi sun inganta cikin mu'jizarsa ya faɗa ya ce halifanci shekara 30 ne shekara talatin ne sannan daga nan za a samu mulki halifanci zai tayi ba halifanci ba ne mulki shi ma'awuya mulki ya yi ba halifanci ya yi ba daga kansa abin da ya yi ƙasa to duk mulki suka yi banu umayya gaba ɗaya mulki suka yi ba halifanci suka yi ba haka banu abbas su ma gaba ɗayansu mulki suka yi wasu sun yi daidai wasu sun yi kuskure amma kuskurensu ya fi yawa musamman banu umayya banu umayya ba mai shakka akan irin barnar da suka yi wa musulunci hatta wahabiyawa da suke kakkarewa su ma sun san tarihin ba haka yake ba sun yi barna ƙwarai da gaske musamman kaɗa ko daga kan yazidu ɗan ma'auya irin barnar da yawa jinanan wato sharifai ya karkashe ‘ya'yan manzan Allah da jikokinsa ba daɗi in ana faɗi ana buɗe tarihin mutum sai ta ƙwallaye ta kuka wannan ba tarihi ya tabbatar da wannan aka zo a cikin halifofin nan na banu umayya da banu al'abbas aka samu irin su hajjaji bin yusuf sakafi hajjaji bin yusuf sakafi waziri ne kuma ya yi mulkin zubar da jini a wajensa kamar kashe kuda haka ya riƙe to ka gani Allah ya yi gaskiya fa hal asaitum in tuwallitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum kaga banu umayya suka dinga kashe juna suka dinga kashe domin asalin banu umayya suna da quraishawa ne banu al-abbas ma quraishawa ne kaga kaga gindinsu ɗaya amma suka zo suka dinga kashe jina wato danginsu saboda zalunci saboda zalunci to, to kaga abu, wato hajjaji bin su sakafi shine wanda in yana hudu ba a masallaci fa kuma ran juma'a sai ka je na cewa inni la ra'a ru'usan qad ayna'at wa hana qadafuha wa inni la sahibuha ce naga naga wasu kawuna sun nuna kuma lokacin girbe su yayi kuma ni ne zan girbe su ma'ana cikin al'ummar musulmi ya ga masu daga hannu ya ga marasa kunya a tunaninsa ko ya ga wanda ba sa biyayya gare shi saboda haka to kansu ya nuna kenan to shi zai girbe kan zai sare kansu kuma yana da gaske yake duk wanda ya ayyana zai sare kansa ya sare kanshi haka aka ta yin wannan abubuwa su ma banar abbas ana ganin abin zai canja domin banar abbas sharifai ne ma aksari amma suka zo tafiya ta tafiya su ma suka dinga yin kurakuran da suka yi har dai daular ta rushe ta dawo daulatul mamalik har arnahin turkawa suka karba wato andalus suka suka karba su ma abubuwan da suka zo suka zama duk dai daula daula daula ta zama daula daula daula kawai kamar yadda kuma abubuwa ma suka rikice yanzu daular musulunci sai dai suna kawai to kaga wannan Allah yayi gaskiya dan haka ƴan uwa in ka karanta fa al-asaitin in tawallaitum kaga ka jona ayar da karatun baya ne wanda shine galibin jamhurin malamai haka suke tafiya akai in tawallaitum in kuka juya baya in ka dauki wannan fassara din kuka juya baya ma'ana kuka ki manzon Allah kuka ki Qur'ani ai kaga shi ma sai banna ko da Allah ‘yan uwa wanda ya bi manzan Allah ya ba ƙur'ani ba zai ɓanna a ban ƙasa ba kenan zai ɓanna a ban ƙasa ai babban mai ɓanna a ban ƙasa shine wanda zai juya baya daga ƙur'ani ya juya wa manzan Allah baya babban maɓannaci kenan an tufsidu fil ardi wa tuqattihu arhamakum kuma ka yanke zumunci domin idan ka bar manzan Allah ka bar ƙur'ani to fa yanzu a addini ko gado ubanka ba za ka gada ba ko ɗanka ba za ka gada ba kaga an yanke zumunci kenan suraka in yanzu kana musulunci ka bar musulunci ka bar ƙur'ani ka bar manzon Allah to shikenan ka dawo fa yanzu ka yanke zumunci shikenan babu shi to ka gani sai Allah yake cewa dukkan fassarar guda biyun domin shi sayyidina Ali cikin karamarsa yayi rayuwa a zamanin da ake saukar da aya kuma har yazo inda yazo za ku ga yanda rigingimu suka ta faruwa to shine sai yayi sai yayi wannan iktibasin ayar in falasatik into wallitu sai ke karantawa a haka kuna neman mulki kuna neman abin nan idan idan idan ya kasance kun samu yadda kuke so to kuma sai kuka zo kuka canja kuka yi zalunci za ku yi banna ban kasa za ku yanke zumunci ai malam muna bari mu karasa karatu tukuna kada kada a yanke mana karatun muna dauka ne eh kada kada a yanke mana sai mun gama sai ai sai ai magana to shine sai zamu ga akwai wato sai muka ce a wannan aya zamu dauki abubuwa guda uku kamar haka na farko zamu gano hukuncin bijirewa qur'ani da surorin da Allah ya sauka alkur'ani wanda suke nuna hukuncin iyaki shine hukumul i'rad an alqur'an bima fihi suwar wa ayat alqital da annahu yasbutu la'ana was-samam wal-a'ma cewa duk wanda ya bijirewa qur'ani ya bijirewa ayoyin qur'ani da surorin qur'ani to zai tabbata kan fushin Allah zai tabbata a kansa fushin Allah zai tabbata a kansa fushin Allah zai tabbata kan shi fishin Allah zai tabbata a kansa fishin Allah zai tabbata kansa sannan na biyu banna a ban ƙasa yana tabbatar da tsinuwar Allah duk wanda zai tafi ya rika banna a ban ƙasa banna a ban ƙasa hawa biyu ne akwai banna a ban ƙasa wanda ake yadawa da baki algumugumanci ƙarya da annamimanci ka dinga yada fasadi ka hada wannan ki murmura banna a ban ƙasa da baki kenan akwai banna a ban ƙasa da aiki ka je ka kashe wannan ko ka yanki wannan ko ka saci kayan wannan ko kai wani abin da Allah ya hana daga banka banna abin kasa ne wannan ko ka zalunci wannan to duk wannan yana tabbatar da ainihin wato wannan sannan abu na uku na ƙarshe yanke zumunci yanke zumunci yana shi ma tabbatar da fushin Allah duk mai yanke zumunci bai sada zumunci to wannan Allah yana fushi da shi wa kulli zalika yahdusu natijatu zulm fi tawalli umurun nas wannan abubuwa da aka ambata gaba ɗaya yana tabbata ne idan aka samu azzalima gwamnati ko aka samu azzaliman al'umma suna tafiya ba daidai ba to shikenan sai a sami wannan lamari to anan in muka duba za mu ga zumunci ‘yan uwa ayar za ku ga yanzu muka ɗauki hadisi wanda imamul bukhari a shekani imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah ta'ala khalaqal khalqa lalle Allah madaukin sarki ya halicci halitta hatta idza faraga minhum har lokacin da ya gama halitta halitta gaba daya qamatur rahim sai zumunci ya tashi a cikin halitta din ai kaga zumunci daga mahaifa ne amma wata halitta ce da Allah ya halitta wanda ya aje ta a yanda take sai ta tsaya faqala sai ta ce wa Allah haza maqamul aiz bika ya Allah wannan shine muqamin wanda zai dawo wajenka in yayi sabo in ya yanke ita ita wato zumuncin arrahim din shi ita ce za ta tashi halitta ce sai ta ce ni na tsaya ne bisa umarnin Allah za ta faɗa haka ni ne matsayin wanda ya yanke zumunci kuma yana so ya dawo wurinka domin ka yafe masa kala na'am sai Allah yake cewa gaskiya ne haka ne sai ya ce amma tardina an asila man wasalaki ba kya fatan in sadar da wanda ya sadar da ke wa aqta'u man qata'aki in yanke wanda ya yanke miki qalat bala sai zumunci sai ta ce haka ne ya Allah sai ce fa zalika laki wannan na baki wannan damar sun maƙala sallallahu Alaihi wasallam hadisi ingantacce fa sannan bayan manzan Allah ya faɗi wannan sai ce ikra'u in shi'tum fa la'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum zuwa dai karshen aya sai manzan Allah yake gaya wa al'umma cewa in kun ga dama ku karanta waccan aya din in in tawallaitum in kuka juya baya wannan aya da muka karanta ainihin za ku yi banna a ban ƙasa ku yanke zumunci to kun ga wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin sada zumunci dan uwa mu rika sada zumunci ashe ici zumunci tunda Allah ya halicci halitta sai ya tsaya kawai yayin wannan magana aka yarjejeniya ita halitta da ubangijinta cewa to ni ina nan duk wanda ya sada ni yayi yayi ni to to shikenan zan sada shi da kai wanda kuma ya yanke ni to zan yanke shi daga kai ya Allah kenan sannan akwai hadisi wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito da ha'ilau akan muhimmancin sada zumunci Imam Majah ma ya fito da Imam Al-Hakim duk sun fito da wannan hadisi daga Abi Bakarata radiyallahu anhu kala قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما ما يدخر له في الآخرة ما ما ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم أبي بكرة babban sahabi ya ruwaito wannan hadisi yake cewa babu wani laifi wanda ya fi cancanta ma'ana wanda ya fi a wajen ubangiji Allah ya gaggawar kama mai yin shi ya kama shi tun a nan duniya wadda uquba tare da cewa kuma an aje masa laifin a lahira akan abubuwa guda biyu shine albaghai zalunci da kuma yanke zumunci babu laifin wanda daddanan in kana yi Allah zai kama ka tun a nan duniya kar kuma kace in an kama ni a nan duniya shikenan an mun punishment ya wuce a'a manzo Allah sai cewa ma ma yuddakharu laka yawmal qiyamah tare da abin da za a aje maka shi ranar alkiyama in kayi a nan duniya Allah ya gaggauta kama ka to ha ila ranar lahira ma kuma Allah zai kama ka da wancan to nan tun a nan duniya mutum yana abu guda biyu zalunci da yanke zumunci jama'a ya zami da sada zumunci yanke zumunci ana zo ma kai baka zuwa ko kuma gaba ɗaya kai da shi baka zuwa akwai sada zumunci mukafa'a kenan sada zumunci daban silatul rahim akwai kuma qati'atul rahim dukkan su daban ban kowanne daban yake sada zumunci yana da lada amma ladarsa bata kai wanda wato wanda yayi aka yanke zumunci shi kuma ya sada shi ba misali dan uwana ne kai dangin babata ko dangin ubana ko dangin wana nawa sai in zo maka ka zo min ba sai kuma suna ko biki ba galibi muna ɗaukar zumunci sai suna ko biki ko mutuwa a'a wannan ma zumunci ne in an yi amma zumunci ka wanke kafa kawai da safe ka ce ko da yamma ka ce yau dai bari in je in gaida wane yau dai bari in je in gaida wance bari in tashi ka taka dan gwargwar ka tafi unguwar ko ma ka shiga mota ko ka hau mashin ko ka hau abin hawa ko a wani gari ne yake kawai ko take ka je ka sada wannan shi ko da ka je baya zuwa wajenka wannan ya fi ladato ya yanke zumunci kai kuma ka sada shi amma yin zumunci shi daban yake ana sada zumunci kai ka zo ni in zo wannan yana da kyau babban abu ne wannan amma bai kai in an yanke zumuncin kai kuma ka sada shi ba akwai hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda manzo Allah ke cewa la yarkul jannata qati'un wanda yake yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba ko zai shiga yanzu dai ba zai shiga ba in kuka ji annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba to lokacin da ake rugugu ne ya shiga aljanna shi ba zai shiga ba ka san ku kai ba za ka ji dadi ba yanzu misali a ce an biya muku kuɗin makka ko baka taba zuwa ba sururi ne kai baka taba zuwa ba ko umara baka taba zuwa ba makka aba sai dai ka ganta a hoto ko a talabijin rawdar manzon Allah baka taba ganin ta sai dai ka ganta a hoto ko a talabijin sai rannan katsan sai aka biya ma kudin aikin haji sai aka je aka gama shiri komai da komai kayi passport kayi komai da komai sai da aka je hakkun je inda daga nan ake shiga jirgi sala suke cewa gurin misali kamar wanda gurin wanda kawai za a kawo mota ku je ku hau jirgi sai ana dagawa sai ga kaje kumbulayi sai mai abin da sai sai yanke ce daga nan daga nan abin da yana su ne za su tafi kuma jirgin karshe ne daga nan abin da yana ba za su je ba kaga ba za ka shiga jirgi ba kenan ko to haka manzo Allah yake nufi lokacin da 'yan aljanna suke shiga aljanna kai ba za ka shiga ba sai dai kila wata rana sadaka idan ka ji ka ji an ce musulmi yayi wani abu manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba to lokacin da ake kudayin shiga aljanna shi ba zai shiga din ba sai dai wani lokacin ko wani dalilin kuma amma lokacin da ake rigan gato kowa na jin daɗi zai tafi aljanna shi banda shi ta sauraka yan uwa ina muke da sada zumunci muna wasa da shi kwarai da gaske yanzu ku ɗauki garinmu nan dukkaninmu dangi ne duk dangi ne ce ‘ya'yan kakannin wane ne kakannin wane ne kakannin wane ne wallahi duk gindinmu da duk inda ka shiga a garin nan wallahi ka je zumunci kai na sha faɗin wannan manya da muka zauna da su suke gaya mana kunne ya girma kaka duk garin nan wanda duk inda ka je wallahi zumunci ka je kai ko dai dangin babanka ne ko dangin babanka ne haka muke amma kan minna muke yin sada zumunci ga gida ga gida ma sai kaga ko oho kai ko a wannan wayan ma da aka samu ci gaba ka daga waya ma ka kira mutum bai fuka kashe ainihin credit naira goma ba wane wane ina wuni ko ina kwana ya kike ko ya kake muna yi aksari ba mai to kaga shi ma na waya sada zumunci ne amma bai kai ka taka kafa ka je inda ake ainihin wato sada zumuncin ba ka taka ka je ya fulada wato Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito da sanadi mai kyau shi ma dukkan malamai suka ce ruwatu husiqat wanda suka ruwaito wannan hadisi siƙa ne kowanne ya cancanci a ce ya ruwaito hadisin ya ce manzo Allah yana cewa inna amali bani adama tu'rab kullu khamis dukkan ayyukan dan adam ana yin holanta a fito da ayyukanka ranar kowane alhamis da daren juma'a wa lailatul juma'a fala yuqbalu amalu katu yurahim a wannan lokacin da aka fito da wannan ayyuka in ana dudduba ayyuka ana cajin su ana ajewa to fa banda rigizar banda kaya mai sada zumunci mai yanke zumunci nake so in ci mai yanke zumunci ko kallon shi ba za a yi ba a wannan ranar jama'a Allah ina za mu kai wannan musifar kaga dai alhamis da daren juma'a mala'iku Allah Allah zai aiko su a dinga duba ayyuka wanda suka yi a daddebe a gyara a daga da su a sama cikin mizaninka na aikinka na kirki to amma wannan holan da za a yi kaifa banda kai mai yanke zumunci banda kai jama'a mu rika sa da zumunci sai wani hadisi wanda manzo Allah ke cewa laysal wasil bil mukafi walakin al wasil alladhi idza qata'a rahimahu ko quta'a rahimahu wa salaha ba wanda in an yi zumunci yaje ka zo suna na zo suna amma haihuwa na zo kai ma an maka haihuwa na je wannan ba sada zumunci ba ne mukafa'a ce wannan kayi ma nama biki kenan akwai wanda suke zumunci na biki wannan daidai ne kamar da na faɗa baya a'a wanda zai samu ladan shine wanda idan aka yanke zumuncin kamar yanzu kaji wannan karatun na yau sai ka ce kai kai kai kai ko ina cikin larura wance na kanwar babata ko yayana ko waye waye dina na dade ban je wajen shi ba bari in tashi in danna in tafi shi ma rabona da ya ganni yau shekara kaza ko wata kaza ko sati kaza to sai ka tashi ka je to irin ku ne mai wannan tafiya Allah zai aiko da mala'ika kamar karatun da muka karanta a nan masallaci in ba ku manta ba bawan Allah ya tashi zai tafi zumunci ƙauye sai Allah ya aiko mai da mala'ika kun san abin aiko mala'ika sai annabi ko to sai Allah ya aiko mala'ika sai tare shi a hanya da sunan mutum da suran mutum sai ce wane ina za ka ne ina wuni lafiya lau lafiya lau a gida lafiya lau ina zuwa sai ce zan je sada zumunci ne ina a ce wallahi nan ƙauyen dangin babata ne akwai kanwan mahaifiyata a nan ƙauye zan je in gano su sai ce me zai kai ka ko ku dai kana dan so in ka je ka dan samu dan takwa ne ka dan dawo da ita ta kauye wanda za a je a dan babba ka ce a'a dan me ka ce wallahi dan Allah zan ci sai ce to ni ba mutum bane mala'ika ne Allah ya aiko ni wajenka yace in gaya ma Allah yana gaishe ka kuma wannan zumunci da zaka yi Allah ya gani zai rubuta maka kuma zaka samu daukaka a rayuwarka wannan mala'ika ya dinga gaya mai garabasa garabasa ya ci gaba to kai ma yanzu in kai wannan ka tafi wallahi ba mamaki kaga mala'ikan ya danganta ga imaninka ko baka ga mala'ikan ba dai mala'ikan na nan ko kuma wannan albishir da aka yi wancan bawan Allah kai ma kana tare da shi shine hikima kawo sample din in kuka ji a zamanin an yi kaza manzon Allah ya bada labari abu kaza ya faru abu kaza ya faru to wai mu al'umman ne ake so mu yi koyi da wannan abun idan muka yi mu ma wallahi za mu samu wannan abu to yan uwa mu sai sada zumunci Allah ya sa mu ci gaba da sada zumunci eh Allah Allah ya datar da mu to me Allah ya ce أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
na'am إن الذين ارتدوا على أدبارهم mm.
على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
Allah ya ce a fala ya tadabbaru na Al-Qur'an shin wayancan munafukai da kafirai da wanda suke da wani shakku Al-Qur'ani ba za su tsaya su rika karanta Qur'ani na suna tadabburi suna gano ma'anoninsa ba ai larabawa ne ko in ma ba su gane ba su tambayi manzon Allah din Al-Qur'ani ko su tambayi sahabbai wanda su ne almajiran manzon Allah wanda ya nuna musu Al-Qur'anin da sirrukansa afala tadabbaruna Al-Qur'an ba za su yi tuntuntuni alkur'ani ba su gano sirrin ƙur'ani me yake koyarwa am ala qulubin aqfaluha kai bal shine am ala qulubin aqfaluha kai suna dai kan wasu zukata ne wanda aka rufe su shine am ala qulubin aqfaluha kai kawai dai intikali ne wannan mutanen ba wai ba za su tsase tadabburin ba saboda mai kawai zukatansu an sa mata marfifi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada an sa miki ne a cikin zukatansu ba za su iya gano haƙiƙar tadabburi na ƙur'ani ba imamu sawi sai yake cewa ya tadabbaru na ƙur'an ya ya tadabburi na ƙur'ani yake ya ce ai ya tafakkaru na fi ma'anihi me ya tadabburi ka riƙa tunani akan ma'anonin ƙur'ani wallahi malam qur'ani in mutum yana jin karatun qur'ani yana jin me ake yi ai ba za ka iya yin bacci ba wallahi ba za ka iya bacci ba shi sa duk lokacin da mu ake ake musaffa ake sawa a lasbi kamar da kamar da mu ake ce to alhamdulillah yau dai yau za mu ji yadda yadda duniya da lahira take in kana so ka ji yadda duniya da lahira take wallahi saurari qur'ani in kana so ka ji yadda tsira yake yadda dan adam zai rabauta a duniya da lahira saurari qur'ani shi yasa sayyidatina aisha radiyallahu anha ka ji wani da aka tambaye ta saboda malama ce aka ce uwarmu babanmu menene halayen manzan Allah ne sai ta ce kana kulquhu alquran halayen manzan Allah kai qur'ani ne kaji fa kaji kaji fasaha shikenan an gama fa sai ta ƙara dan bayani ta ce amma shi yadda yake duk abin da yace ayi sai ya fare shugaba ne shi wanda baya turawa sai ya fara yin gaba duk abin da manzon Allah ya ce ayi sai ka gaina yi to kaji ansar ta ce qur'ani ne halin manzon Allah to shine na malaki to ayi tafakkaru fi ma'anihi fa yahtadun me yasa ba za su yi tunani a cikin ma'anonin qur'ani ba fa yahtaduna su samu shiriya wa hadhihi al-aya litaqriri ma qablaha masu sawi su duba yace wannan aya ne do ta sauka ne domin ta tabbatar da ayar da aka karanta a baya na maganar da cewa fala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum zuwa dai karshe inda muka karanta taqriru lima qablaha ka annahu qala kama Allah yana nufin ula'ika lazina la'anahumullahu kun san karshen ayat da makaranta kenan ula'ika lazina la'anahumullahu wa'an sune wa'anda Allah ya tsine musu ai ab'adahum anhu ya nisantar da su daga gare shi daga rahamarsa faja'alahum la yasma'un an-nasiha sai ya kasance ba sa jin nasiha ba sa jin wa'azi wala yafsuruna tariqatal islam ba sa kallon hanyar musulunci fatasabbaba an zalika kaunihim la tadabbaruna al-qur'an wannan sai haddasa cewa ba sa gano abinda qur'ani ya kunsa da tadabburi cikin ayoyin qur'ani sai fasarar qulubuhum muqfila sai zukatan su zama kullalliya ce la taqbalu tadabbur wa tafakkur ba ta karbar tadabburi da tunani a cikin Qur'ani haka Imam Sawi ya fara to kaga alqur'anin ya sauka farko akwai da yawa waɗanda suka ma musulunta suka karbi kalmar saboda Qur'ani akwai mutane da yawa wanda har da a wannan a wannan zamanin akwai wanda su ƙur'ani ne yasa suka shiga musulunci akwai wani wani mutumin Germany ma da yazo tayi ni fa ba dan ba dan ku musulmi domin na gan ku musulmi ni na yi tadabburi na karanta Qur'anin an mun transliteration an karanta mun shi da Jamusanci an fassara mun shi nayi nazari shekarar shi takwas yana nazari a cikin Qur'ani kun san bature da naci kuma ya sa gajeren wandan shi ya sha shayi in yana shan shayi akan tebur ma da Qur'anin yana tadabburi a cikin sa ga ai takarda ga biro farar takarda yana yana dan jotin yana rubuta wasu abubuwa abin da ya gani yana comparing yana muqarana da littattafan baya kamar at-taura da linjila haka ya zauna sai da shekara takwas sai ya ce to ya gano cewa wannan littafin wallahi ba mutum ya yi shi ba ba mutum ba ne duk yadda aka yi wannan mahalicci Allah ne ya kawo shi an ce ya zo wajen wata aya da Allah maɗaukin sarki yake cewa a kullama mai baddan namun juludan gairar hali ya zo kula azab ku tuno min ayar eh na kullama na rizar juludun baddan namun juludan gairar hali ya zo kula azab duk lokacin da ainihin wato fata su ta nuna ‘yan wuta kenan’ baddallahu juludan ghayra hal yazuqul azab sai mu canja musu wata fatar domin su ƙara dandanar ainihin wato azaba sai ce wannan maganar yace wallahi wannan maganar ba maganar mutum bace domin zafi ba a jiki ake jin shi ba a fata ake jin su ya akai mutum zai wannan tunanin yace mun yi bincike tun asali inda yanzu a ce mutum za a kwaye fatarsa gaba ɗaya a ce zai iya rayuwa in an kwaye fatarsa in ka sa mai zafi ba zai ji ba an gane ba zai ji ba shi yasa Allah ta'ala ce kullama narjat juluduhum duk lokacin da 'yan wuta aka sa su wuta fatarsu ta nuna ma'ana ta kone aka suka shawuya baddalnahum juludan ghayraha sai mu canja musu wata fatar liyazuqul azab domin su cika dandanan azaba kada ka ce idan idan an saka mutum wuta shikenan ai in ya kone fata ta kone shikenan ai ya huta a'a to sai ce to wannan amce ma shine yana zuwa wannan gurin da ya gama rasa sai ya rufe sai je ya musulunta da yake yana da rabauta bai dade a duniya ba Allah ya karbe shi kuma aka sha mamaki wajen mutuwarsa to saboda haka qur'ani wato tadabburi cikin Qur'ani ba karamin ba karamin abu bane saboda yan uwa mu rika karanta Qur'ani muna tadabburi cikin sa mu rika tadabburi tadabburi shine ka san ma'anarsa me Allah ya sa yake faɗi kaza domin shi ko da larabawa ai tambaya suke yi dan a nuna gwanantaka ta Qur'ani da mu'jizarsa sai aka ce ai a cikin ayoyin alkur'ani fiye ayatun muhukamatu hunna ummul kitabi a cikin alkur'ani ayatun muhukamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat a cikin qur'ani akwai ayoyi muhukamai ne wanda duk abin da kaji kawai hukunci ne sai dai ka aikata in kissa ce tarihi ne na annabawa haka abin ya faru muhukamai kenan sai ce aka ce hunna ummul kitab sune manya-manyan magana wanda aka fi lura da su wa ukharu mutashabihat amma wasu mutashabihat ne sai Allah ya ce fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun wanda cikin zukatansu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitnati wa ibtiga tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah wanda a cikin zukatansu akwai karkata sai su rika bin inda mutashabihu na Qur'ani yake wanda za su tsaya su tsalle su ci ai ga abin da ake nufi anan ai ga abin da annabin naku ga abin da yake me wannan yake nufi ibtiga alfitna ibtiga tawili to sai Allah ya ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi to kun ga qur'ani kenan yan uwa saboda haka mu gode wa Allah mu ma'abutan qur'ani ga mu ga makaranta ga masu fasara ga masu tawili ga masu kaza duk Allah ya hore mana wannan ba karamin ni'ima bace duk inda ka zo gari za a ce akwai malaman qur'ani akwai malaman tafsirin qur'ani akwai malaman fiqh akwai duk fiqh ma qur'ani ne duk inda ka je malamin fiqh abin da zai karantar da kai na addini ƙur'ani ne shi ne dastor shi ne master sos na farko na addini Allah samu ya ƙara fahimtar da mu ƙur'ani eh to me Allah ya ce gaba na? lokaci ya yi? to haka nan da nan? to na Mm-hmm.
Ya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. fatan malam ya sha ruwa lafiya tare da dukkan ɗan uwa musulmi tambayar malam da shi ne musulmi shekara da shekaru baya azumi da sallah sai daga baya ya dawo yana yi duk wancan azumin da ya yi da sallar da bai yi ba dai ko?
da bai yi ba na'am na baya sai ya rama su ne ya to a wannan yayi sakaci kwarai da gaske ce mutum musulmi baya sallah baya azumi sai daga baya kuma ya zauna yi wannan yayi sakaci kwarai da gaske wannan ya samu ifradi a addinin sa abinda malamai suka ce sai ya kidayo sai ya kidayo ya rika yi ya rika kidayowa shekara nawa ne da balagarsa da balagarsa shekara nawa da balagarsa da fa da yana kin azumin da sallah sai ya rika tattarowa yana samun lokaci yana ramawa har Allah ya sa duk lokacin da ya samu dama misali in yayi sallah azhar in sallah tunda ita ce gaba in yayi azhar yan sai ƙara yin wata azhar din sai ƙara yin wata azhar din la'asar in yayi cikin jami'i sai tashi gefe guda yanzu kam shi babu magana nafila ba sai yayi nafila ba sai dai in ya ga dama in yayi abinda zai iya zai iya nafila din amma yanzu tunda ya tuno akwai farilla kansa ta sallah akwai azumi a kansa to yanzu abinda zai yi kawai in yayi sallah farilla cikin jama'a to sai sai je sallah azhar kamar guda biyu ko uku haka zai ta yi sai ya yi ihada ihada shine ya tabbatar da cewa shekarun da ban yi sallolin nan ba ina ganin yanzu na rama su haka azumin ma zai shi ma yanzu shi ba magana azumin nafila haka zai ta yin azumi duk lokacin da ya samu dama ya azumi ɗaya biyu uku ya sha ruwa ɗaya biyu uku ya sha ruwa har ihada ta tabbata in Allah lokacin ya samu ya rama fadillahi alhamdu in bai rama ba niyyarsa za ta kai shi Allah sai ya yafe mai sauran an gane karatun to wannan shine dai a takaice sai tambaya ta biyu malam musulunci ya yarda da family planning
to musulunci ya yarda bai yarda ba musulunci ya yarda da family planning bai yarda da family planning ba idan za a yi family planning ne domin kashiyar imlaƙin ne saboda tsoron talauci ko kuma tsoron ciyarwa ko tsoron yawan 'ya'ya wannan family planning haramun ne amma idan family planning za a yi shi ne saboda larura kamar a ce matar in ta ci gaba da haihuwa akwai larura za ta mutu ko kuma wasu larurori wanda zai iya haifar da a samu rasa rai to family planning ya halatta ko kuma shi kansa su zauna su tattauna shi da matar cewar idan ya tabbatar ta haihu ko ita ta haihu ɗin akwai matsala wadda za ta faru tsakanin zamantakewarsu tsakanin aurensu don akwai irin wannan wanda zai ce akwai wani mutum da ya taɓa cewa wallahi in kika saki kika haihu wannan guda wannan guda biyun wannan guda biyun sun ishe ni wallahi in kika ƙara na uku bakin aurenki ah to kai kai me yasa zaka saju da ita misali fa to in malamai suka ce idan idan idan wannan ta faru tsakaninka da matarka kun haihu ɗaya biyu uku sai sai ya ce to yaya kin yadda da zama da ni ita kuma tana son shi ce eh ni kan ina son ka tunda ƴaƴan nan nawa guda biyu uku nake son ci gaba da rikewa ce to ni fa bana so ki ci gaba da haihuwa ana samun musulmi su wannan ni bana so uku sun ishe ni to sai malamai suka ce to idan tana so ta zauna da shi sai su tafi su family planning shikin yarjejeniya ce in ta yadda in kuma ta yadda to ni a'a ni biyu ba su ishe ni ba uku ba su ishe ni ba ya ce to in ya sake ta shi kenan in bai sake ta ba ita kuma tana so ta yi gaba to sai a yi kul'i ya ba ta kuɗi ko ta ba shi kuɗi kai tunda ita ke son auren ta je ta yi aure ta ci gaba da haihuwa sai ta ba shi wani abu sai aure ya rabu kenan suraka ta kai dai family planning a musulunci haramun ne bisa aksarinsa irin yadda ake abokance ni ba na san yaya saboda kudin makaranta saboda ciyarwa masara ta yi tsada gero ya yi tsada waye waye ya yi tsada kai ni kaza kaza kaza in dai kai auren baya halatta matarka ka kwanta da ita ainihin wato ka ce bari ku family plan sahabbai radwanullahi alaihim sun yi family planning irin nasu amma a ƙarshe hadisai sun tabbata cewa abinda suka yi ɗin daidai ne amma kamar azalo kunna na azilu wal ƙur'ani yanzilu sabai suna cewa mun kasance muna yin azalo a zamanin manzan Allah ƙur'ani na sauka bai hana mu ba kaga azalo shi ma kamar wani system ne na family planning in ka zo za ka zuba mani a cikin iyalinka sai ka zuba a waje wannan ma family planning ne to amma duka dai zai dawo sababi ne sai a duba a ga sahabbai me yasa suke yin wannan a wancan lokacin an ce yaƙe yaƙe da wasu abubuwa da sauransu amma ba tsoron talauci ko tsoron ƴaƴa su yawa bane suka yi akwai dalilai shigen irin wayannan saboda a takaice dai family planning musulunci zai kalle shi ne me dalilin yin sa larura ce in larura ce wacce za ta karɓaɓɓiyar larura sai a yi family planning amma in ba karbabbiyar larura wata ke karo da qur'ani da hadisan manzon Allah to ba za a yi family planning ba Allahu a'lam sai tambaya ta karshe na'am sai malam kamar mutum ne zai zauna ko tashi ko faruwa sai ya ce ya shu Ahmad Tijani ko ya shi Ibrahim Diyas akwai kuskure a cikin wannan abin kuwa
an zo wurin ko eh to a martaba ce maratib ne wanda zai faɗi ya ce shehu Ahmad Tijjani ko ya ce shehu Abdul Qadir ko ya faɗi wani ba Allah ba ya danganta ga martabar da yake ciki abin da yafi dacewa in zai faɗi ya ce Allah ya kira Allah shine farko domin Allah subhanahu wata'ala ya fi shehu Tijjani Allah madaukakin sarki ya fi shehu Ibrahim kamata in ya tashi zai faɗi maimakon ya kira wani ya kira Allah ya ce ya Allah ya Allah ya danganta ga matsayinsa jiya mun yi karatu cikin irin wannan wanda sawi ya kawo wannan maratib na ilmi fa'alam annahu la ilaha illallah ilmi na sanin la ilaha illallah da da ainihin ainihin wato muraqaba da mushahada ko da ilmul yaqin wannan yana da alaka da wannan tambaya din saboda ya danganta ga matsayinka waye kai tukuna ai za ku ga anan sakwata ma kwanan nan ba da dadewa ba lokacin shehu dan fodiyo da yawa shehu dan fodiyo wata rana yana karatu a kofar gidansa da yamma ana karatu irin wannan da muke gani na karatu na soro sai kawai aka ga ya dauko mayafinsa irin wanda suke sawa dadin nan na gwado kun san da mutanen da gwado suke sawa suna yafawa ko irin manya za ga kan kujera sun sa irin gwadadin nan sai aka ga yana matsa ruwa a gaba fa kwata fa aga yana matsarwa yana matsarwa yana matsarwa sai ya jiki yana matsarwa almajirai suna kallon shi sai ya aje haka sai da aka gama karatu sai wani dalibi ya tambaya ce akarmakallahu wannan menene yace wani ne akwai wani kogi nan a zamfara inda ake kamun kifin nan inda inda suke ya sunan gurin argungu ko wannan kogin za su tsallake cikin da kwale-kwale za su tsallake da kwale-kwale sai ce ya fi da abdulkadir sai kuma ce ya shehu usmanu shine sai Allah ta'ala sai ya tsallakar da shi Allah ya aiko ainihin wato mala'iku suka taimaka mana muka tsallakar da shi yanzu yana nan ya tsallake bai fada cikin ruwan ba to wannan yana nan a littattafai in kana so ya mu kawo maka to zo ka matsayi ne kawai an gane saboda an san shi in ya kai matsayin da zai wannan sai yayi amma lokale yanzu yadda muke karantarwa a haka Allah shine gaba da komai in mutum zai fadi ya kira Allah Allah shine mahaliccin Shehu Tijjani Allah shine mahaliccin manzon Allah ma kansa sallallahu alaihi wasallam shine mahaliccin sahabbai shine mahaliccin waliyai bima fihim Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim saboda in ya kai matsayin da zai faɗi wannan sai ya faɗa amma in bai kai ba to kai ne kira kowa sai Allah rantsuwa kaka rantsa da kowa sai Allah neman agaji kaka koyi neman agaji da kowa sai Allah amma in ka kai matsayi na wanda za ka yi din to sai ka yi shi kuma wannan matsayin sai dai mu zauna mai karatu sosai a san matsayin an gane yawa to amma yanzu kawai duk abin da za ka kira Allah kawai kirawo Allah an gane yayi na'am shikenan assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa masu zuwa Allah ya biya mana bukatunmu gaba daya ubangiji Allah albarkacin wannan wata albarkacin ibadar da muke duk mai bukata ta alheri ubangiji Allah subhanahu wataala ya biya mana ubangiji Allah ta'ala ya biya mana wanda suke sauraro musamman mata na gida domin na san yadda muke mulahazar karatun mata da an ce da a ce za a halatta musu zuwa masallacin nan da sai sun bi maza yawa domin ina jin respondin na mata sosai ma'ana irin yadda mata na cikin gida suke martani akan karatun sosai ina samun sako sakonni da yawa wanda suke zuwa mata da yawa a cikin gidaje suna nan yanzu sun buɗe kunnuwansu suna sauraron tun daga farko sai an tashi to wanda suke sauraron karatun nan Allah ya ba su ladar sauraron nan mazan da matan kowa Allah ya ba mu lada Allah biya mana bukatunmu assalamu alaikum na na malam malam na yanke ka za ka yi magana ɗazu ko eh na'am na'am hajjaju nan hajjaju musulmi ne farkon shi eh farkon shi musulmi ne wato hajjaju a yana daga cikin manya-manya na kusa da abin da shugabannin mabani umayya tun farkon shi musulmi ne to sai dai musulmi ne irin masu izza dama tun asalinsa yana da izza
musuluncin bai musuluncin bai sa ya